والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا ترى وتا هدو shekara ta 1432 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 14 ga watan uku shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratu al-imran wanda yau muna darasi na anisa'i kan afwan darasi na takwas ko darasi na takwas idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan ayar da take magana akan matan da aka haramta mana wajen a wato aura to yau za mu ci gaba da aya ta ashirin da hudu wal muhsanatu minan nisa'i na mana
أعوذ بالله من الشيطان أجلس أقرأ.
الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما
Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat wai ba la speaker a masallacin nan ne na'am ku bude su mana wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum da kuma al muhsanat abinda ake nufi al muhsanat sune kadan- katangantattun mata zawatul azwaji kenan waɗanda suke da mazaje bai halatta ga wani bai aure su wato lissafin cin matan da Allah ya faɗa a can ayar da ta gabata hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza wa kaza wa kaza to wannan wawu din wawul atfi ne akan waɗancan matan da suke da aure bai halatta ga wani ya aure su ba sai bayan sun rabu da mazajensu wannan ita ce mace ta bakwai cikin matan da suke haramun ne ga mutum ya aure ta da sababi walmusanatu minan nisa'i da kuma katangantattu cikin mata killatattu waɗanda suke da mazajen da za su aure su ko suke auren su abu sa'il kudri allah masa rahama yake cewa wannan aya din ta sauka ne wato akan mata da suka kasance suna yin hijira zuwa gurin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama to sun yi hijira din sun dawo gurin annabi suna da mazajensu to sai kuma a samu wasu musulmin su aure su bayan sun yi hijira sun bar maka sun dawo madina sai kuma a samu wasu ma- mazaje su aure su a madina wani auren kuma to daga baya kuma sai mazajen su na asali din su ma sai su yi hijira sai su sake dawowa to shine Allah madaukakin sarki ya hana wato musulmi su auri irin waɗannan mata din su ne wal muhsanatu minan nisa'i inji Abu Sa'id al-Khudri matan da suke ke katangantattu killatattu waɗanda suke da mazaje bai halatta ba ku aure su illa ma malakat aimanukum sai dai wanda daman ku ta mallaka abinda ake nufi da wanda daman ku ta mallaka ribatattun yaƙi mata ribatattun yaƙi waɗanda aka ribato su kuma suna da mazajensu wato a darul harbi ɗin a garin da aka ribato su da suna da mazajensu to amma saboda an je an yi yaƙi an yi jihadi sai suka dawo hannun suka dawo hannun hannun musulmi to sai ya zamanto tun da sun dawo hannun musulmi ko da da suna da aure a wajen mazajensu can a da lokacin da suke gidan kafirci to wannan ba laifi ba ne za a iya auren su shine illa ma malakat aimanukum sai dai wanda damanku ta mallaka fayahillu li malikihinna wat'uhunna ba'da al-istibra to a irin wannan irin mata waɗannan idan idan aka kamo su aka taho da su ko da suna da mazaje a can to ya halatta wanda wanda aka bashi su a matsayin rabon yaƙi to ya sadu da su amma bayan sun yi istibra'i istibra'i shine jini guda ɗaya da za su yi wanda shine zai zai nuna cewa mahaifarsa a tsarkake take babu da a ciki an gane ko suna zama bayi da an ribatar su daga gurin yaƙi shikenan magana hukuncin auren su kuma ya riga ya mutu tsakanin su da waɗancan mazaje kaga yanzu anan kenan ayar tana iya daukan fassara guda biyu wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kunji musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum wato ana nufin matan da suke da ainihin wato mazajensu a garinsu kuka ribato su a yaƙi bayan sun dawo hannunku saboda an je an yaƙi mazajensu to aurensu ya riga ya mutu automatically za ku iya kasancewa da su amma da sharaɗin bayan istibra'i shine illa ma malakat aimanukum kitaballahi alaikum wannan hukunci Allah ne tabaraka ta'ala ya rubuta shi akan ku kuma ya wadabta shi akan ku ko ka ce ana nufin ilzamu kitaballahi alaikum ku lazimci abin da Allah ya rubuta a kanku na wannan hukunci abin da Allah ya farlanta wa uhilla lakum ma wara a zalikum an halatta muku ma wara a zalikum wato abin da yake bayan wannan bayan waɗancan mate ku da aka haramta mana aka lissafo su to in ba su ba sauran an halatta muku kaga can Allah ce hurrimat alaikum ya jero su ya jero su ya jero su to duk matan da ba sa cikin wannan lissafi da aka lissafa to wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku kenan halallahu lakum ma wara'a zalikum ay ma siwa zalika alladhi dhukirat fi almuharramat min almuharramat an tabtagu bi amwalikum ku neme su ku aure su da dukiyoyinku ay tankihu bi sadaqin aw tashtaru bi thamanin ku aure su da sadaki ko ku siye su da kuɗi in bayi ne muhsinina gaira musafihina ku nemi mata ko ku auri mata waɗanda suke katangantattun mata muta'affifina kenan kun gani muta'affifina waɗanda suke kamammu gaira musafihina kar ku auri mazinata wanda zai je nemi mace kar ya nemi mazinaciya ya nemi mai tsarki kada ya karbi kazantacciyar mace muhsinin gaina musafihin ku samu killatattun mata ba mazinata ba gaira zani kalmar musafihin an ciro shi ne daga wato safahul ma ko safahal ma in an ce safahal ma ana nufin sabbahu ya zuba ruwa ana nufin wato zubar da ruwan mani kenan ba masu fitar da maniyinsu ta hanyar haramun ba sai Allah ce fa mastamtatun bihi min hunna abinda kuka ji daɗi da shi na matanku fa'atu hunna ujura hunna abinda kuka ji daɗi da shi na matanku ka fa'atu hunna ujura hunna ku ba su sadakin su shine ujura hunna malamai sun yi sabani akan wannan ayar fa mastamtatun bihi min hunna a imam al-hasan al-basri da su mujahid suna suka ce abinda ake nufi a ay man tafatun wa talazzatum bil jima'i min an-nisa'i bin nikahi sahih matanku da kuka amfana da su matanku da kuka amfana da su kuka ji ainihin wato daɗin zamantakewa da su na aure to ku ba su ladansu ku ba su sadakinsu kada ku cinye musu sadaki wa atu hunna ujura hunna ujura hunna ana ana nufin muhura hunna fassara ta farko kenan fassara ta biyu suka ce a wannan aya tana magana ne akan auren mutu'a tana magana ne akan me auren mutu'a auren mutu'a da da yan shi'a suke suka halatta shi ake ake ta yi da a farkon musulunci an halatta kamar yadda za mu zo mai bayani insha Allah to anan aya sai take nufin cewa abinda kuka ji daɗi na matanku da kuka zauna da su ta hanyar auren mutuwa to ku ba su ladansu abin da ke faruwa shine abin da ake nufi da auren mutuwa shine da a farkon musulunci idan mutum ya tafiya ya je wani gari zai dan dade a garin kuma yana da dan harka ko yana da dukiya ko yana da wani abu kuma yana buƙatar ya samu wata mace ta tsare masa dukiyarsa ta tsare masa kadararsa to idan ya je sai temporary aure shine auren mutuwa sai wani aure temporary a iya dan zaman da zai yi a wancan garin sai ya zo ya kira mace sai su yi jinga da ita zan zauna a nan garin iya wata biyar da haka nawa zan baki in aure ki mu ci gaba da zama in wannan wata biyar din ya kare kudi na ya kare shikenan mun rabu to da Allah ya halatta musu wannan saboda halin da ake ciki na tsananin bukata da wahalar aure din kuma a lokacin to shine Allah ce fa mastamta'tum bihi minhunna abinda kuka ji daɗi da su al-istimta' jin daɗi tsakanin namiji da mace to ku ba su ladan su fa'atuhunna ujurahunna ku ba su wato ladan su fa idan qadat tilka al-mudda banat minhu bila talaq idan wannan wata biyar da suka yi jinga da shi ko wata uku da suka yi jinga da wannan mata in dai lokacin ya kai to automatically ta saku ko da ba sai an sake ta ba ita auren mutuwa auren yana mutuwa ne idan ajalin ya kai me ajalin daman ba a yin sa sai da lokaci wance zan zauna a garin nan shekara biyu to yaya nawa zan bayar sai su yi ciniki za ka ba da kaza a'a ya mun tsada ki rage a'a ni kuma zan ba da kaza a'a to mun daidaita akan kaza to sai su yi akan haka shari'a ta halatta musu ci gaba da zama wannan lokacin yana cika ko bai ce ya sake ta ba ta sako daman kudi ya bayar iya zaman kudinsa zai to shikenan idan idan suka rabu sai ta istibra'i ta samu tsarkakan mahaifa an gane ko yawa sai ta istibra'i sannan kuma babu gado a tsakaninsu auren mutuwa ko da ko da ɗaya ya mutu ba a gado tunda ba aure ne cikakken aure ba aure ne na larura wannan an halatta shi da a farkon musulunci to amma daga baya sai Allah ya haramta an gane ko to shine anan akwai hadisi ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane riwayar imamu muslim ne inni kuntu أذنت لكم في الاستمتاع من النساء دا نيمكو إذني في الاستمتاع من النساء جنداتي دا أولين متؤنا هل تامكو وأن الله تعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة النبي يتيتو منا سندكو تيوا ألا يا حرم تأولا متوا حتى شغل القيامة تو أكو تهجاكما Allah ya haramta shi din da annabin da ya halatta ba shi yace inni kuntu azintu lakum ba shi da yi izinin kuma ya ce Allah ya mun wahayi ya haramta to don me yasa wani dan taurin kai zai ci gaba da yi ila yawmil qiyama wa man kana indahu minhunna shay'un falyuqalli sabilahu manzo Allah yake cewa duk wanda yake yana da wani abu na wannan aure tsakaninsa da wata mace to ya je ya rabu da ita kawai wala ta aku zo min ma a taitumuhunna shay'an kuma duk abin da kuka ba su na kyautatawa ko na kuɗi to kar ku karɓi komai kurin ku je ku rabu da matar annabi ya haramta akwai wata riwaya ma ingantacce wadda imam malik ya fada ita a cikin muwatta da imam bukhari da muslim gaba daya duk sun fitar bukhari a cikin magazi imam muslim a cikin kitabun nikah ali bin abi talib shine sahabin hadisi kaga bulala hujja kenan aliyu ne ya rawaito daga annabi in dai dan shi'a da gaske yake yi yana bin ali bin abi talib to ga abin da ali ya faɗa yana cewa manzon Allah yana cewa anna sallallahu alaihi naha an mutu'atin nisa'i yawm khaybar manzon Allah ya hara auren ya haramta auren mutu'a amma faɗi lokacin a ranar khaybar aka haramta wa an akli luhumil humril insiya sannan manzon Allah ya haramta cin naman jaki na gida da auren mutu'a da jakin gida duk annabi ya haramta idan ka yi auren mutuwa to ka je ka ci jaki ko tunda ba za ka ci jaki ba ko bai kamata ka yi auren mutuwa ba tunda duka manzon Allah ya haramta su gaba daya to magana akan haramcin auren mutuwa nan shine abinda mafi rinjayen malamai suka tafi kuma wannan aya din suka ce mansukhiya ce famastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna idan har an ɗauki fassara ta biyu cewa ana nufin auren mutu'a ne to ayatun ne mansukhatun aya ce shafaffiya kamar yadda ga hadisi nan mun gaya muku mun karanta kuma daman hadisi yana iya goge aya ko ba ka bane sannan kuma ga aure da Allah ya shar'anta a yi asalin aure ko ba ka bane to wannan kenan to amma 'yan shi'a su suna da taurin kai suna nan suna yi a yanzu haka a garin nan ana auren mutu'a a yanzu haka suna nan suna sai kurin mutum ya je ya samu yarinya kurin ya je su yi jinga da ita ya bata dubu hudu biyar shida bakwai takwas tara har dubu goma sai lissafin yan watanni ya je kurin ya je ya ta zina da ita sai iya kudinsa ya kare shi kenan yawanci haka suke yi ba ma wannan kaɗai ba ba na mantawa a madina wata shekara lokacin muna karatu mutanen iran suna zuwa da yaran 'yan matansu kyawawa wasu ma sun fi 'ya'yan larabawan kyau wallahi saboda raya wannan mummunar aƙida da ƙoƙarin lalata wa mutane mazhabinsu da manhajinsu idan ɗalibai sun zo kamar a masallacin harami a waje sai su rinka kiran ɗalibai suna tallata musu muta muta muta akwai ɗaliban da aka kira su aka ce da su ga 'yan mata nan daga iran suka zo in suna so su yi mutu'a da su ga sunan bismillah suka ce haram suke haram suka ce ya halatta wannan ƙarara kun san a saudiya ma akwai 'yan shi'a ba kun san da wannan ko ƙwarai kuwa akwai ɓangaren asa ɗin nan yawanci 'yan shi'a ne akwai wuraren da 'yan shi'a ne da yawa kuma 'yan ƙasar a madina ma akwai 'yan shi'a unguwar awali ɗin nan unguwar awali yawanci akwai 'yan shi'a kuma suna da sun fi ma kuɗi suna da kuɗi sai dai hukumar saudiya bata ba su dama ba bata kyale su ba zanga-zangar nan da kuji kwanan nan ana cewa an yi zanga-zanga a saudiya ma irin wacce aka yi a misira da egypt da waye to yan iran suka zuga yan shi a saudiya su fito su yi zanga-zanga malamai kuma suka ba da fatawa cewa haramun ne yin haka din da wannan fito na fito na ala ayi hal auren mutu'a haramun ne daga bakin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim da imam malik da sallallahu musulunci to amma akwai wata matsala wanda tunda muna tattauna ne akan matsalar ilimi ya kamata mu tattauna akan ta mu feke ta gaba daya ba mamaki ka je ka ci karo da wani dan shi'a ya zo ya kama magana abdullahi dan abbas ya yi rahusa dangane da auren mutu'a haka suke faɗa abdullahi dan abbas ya yi rahusa dangane da auren mutu'a an ruwaito cewa ya sauka daga kan wannan ra'ayi din ra'ayin da ya na rahusa cewa a iya yin auren mutu'a an ruwaito cewa ya canja ra'ayi to amma riwayar da ta zo din ma cewa ya canja ra'ayinsa akan yin auren mutu'ar ita ma bata inganta ba riwaya ce da'ifiya kun fahimci wannan kamar yadda imamu turmidi ya roto daga daga farkon daga daga ciki a cikin sunan dinsa abdullahi na abbas yana cewa inna ma kana til mutu fi awwal islam kana ar-rajulu yaqdamu al-baldata laysa lahu biha ma'rifatun fa yatazawwaju al-mar'a biqadri ma yara annahu yuqim فتحفظ له متاعه وتسلخ له شيئه حتى إذا نزلت على إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال ابن عباس فكل فرج سواهما وهو حرام wannan magana haka Tirmidhi ya rawaito to amma a cikin riwayar akwai wani mutum da ake ce da shi Musa bin Abdata Musa ibn Abdata da'ifin mutum ne a gurin malaman hadisi da haka adalci na ilimi a ubaidata kai ba abdata ba Musa bin ubaidata a adalci na ilimi shine hatta riwaya da ta ce Abdullahi Abbas ya canja wannan ra'ayin anan a wannan maganar bata inganta ba kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari ya ce ruwiya an ibn abbas an ruju an alqawl bi jawaz al mut'a bi asanida dha'ifa da isnadi waɗanda suke masu rauni ne yace wa ijazatu al mut'ati anhu asahhu halatta auren mutu'a yin mutu'a a wurin dan abbas wannan shine abin da yafi inganci to akwai maganar ibn al munzir Allah masa rahama da ya faɗa cikin al ishraf yake cewa sabata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikahil mutati ibn munzir yake cewa ku fahimci wani abu guda yanzu ana maganar annabi ya hana ko ya ce har tashi alkiyama amma an samu wani daya a cikin sahabbansa shi kuma ya halatta ko da ba mu ɗauko wani dogon jawabi da bayani ba a nan gurin ra'ayin waye ne ake ɗauka ga annabi ga na sahabi nawa ake ɗauka na annabi ko ba ka bane ba mamaki sahabin hannun da annabi din yayi bai isa kan shi ba bai riske shi ba ba mamaki zai iya yiwa haka to shi ibn manzur yake cewa ya tabbata cewa manzon Allah ya haramta auren muta kuma alqur'ani ya goyi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ce illa ala a'a ala da yace illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum to sannan sai yace kuma annabi ya ce ala wa inna la harrama zalika ila yawmil qiyama fa kaga babu wani magana an ce annabi daga baya da canjawa an haramta auren mutu'a har tashin alkiyama yanzu a nan gurin nask zai iya hawa wannan maganar duk abin da aka ce har abada an hana za a ce kuma an shafe babu maganin nasku a kai babu maganin nasku to an ruwaito riwayoyi a farko-farkon musulunci cewa ana yi wannan tabbas haka ne sannan kuma an daɗa ruwaitowa wasu maganganu daga irinsu abdullahi dan abbas in ji ibn al-munzir وقد روي أخبارا عن الأوائل بإباحة ذلك يتي وليس لها معنى ولا فيها فائدة مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ce wannan magana da aka rawaito daga wasu a irin sun Abdullahi dan Abbas cewa sun halata wannan magana ba ta da wani ma'ana in ka hada ta da magana annabi yace kuma inda zaka gwara ta sunnan manzon Allah ai ba ko tuna ta ma ba za a yi ba ana cewa annabi ya ce kuma wani ya zo ya ce wai wani ya ce babu mu fa a ka'ida fa ta aqida ta ahlus sunna maganar manzon Allah ita ce maganar sama da maganar kowa kun fahimci wannan magana ko to sai yake cewa daga cikin wa mimman naha anil mutu'ati daga cikin wanda suka hana auren mutuwa akwai Umar ibn Khattab to Umar ibn Khattab kuma ka san baya shiri da mutanen ba mutumin su bane ba Umar ibn Khattab kafiri ne a gurin yan Shi'a ko hankici ma na share majina ma ya fi Umar dan Khattab daraja a gurin yan Shi'a haka dan an ce umar ya hana ma wannan kawai dariya ma za su yi ce wani umar kuma umar ha ba su ai umar ba komai bane ba wani malami na alkasim ibn muhammad yana cewa ai haramcin mutu'a ma ya zo ma a cikin alkur'ani saboda Allah ce walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin an ruwaito daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa nasakhatu ayatu talaqi wal iddati wal mirath maganan mutuwa din nan ayar da take magana akan at-talaq shika da kuma wanda suke magana akan idda da ayar gado duk ta shafe ayar nan da suke magana akan famastamta'atun bihi min hunna fa atuhunna ujurahunna ku hakuri dan wannan ayar ita ce yan shi'a suke rataya a kanta duk inda suka je taro ita suke tauyewa mutane bayani to kaga wannan mu yi muku bayani dalla dalla ga abin da malamai suka faɗa ko ba haka bane yawwa da haka kaji cewa Abdullahi dan Mas'ud yana cikin waɗanda suka ce ma ayar ma an shafe ta kuma manzon Allah dai shine mai gaban mai shafewa ma gaba daya tunda ya ce dai an haramta tashi alkiyama to ba ma wannan ba ko za ka ce an ruwaito su abu huraira ne su umar to shi kansa ali bin abi talib an ruwaito daga gare shi ya haramta auren mutuwa aliyu din gaba daya ba aliyu ba shine dai magare take wasu ba to shi ma ya haramta kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim bayan nan abdullahi dan umar ma haka ya ce ma'alamuhu illa safa ya ce yoni ai auren mutu'a kurin abinda nake ganin sa kurin zina ne abdullahi ibn zubair ya ce almutu'atu az-zina sariha abdullahi ibn zubair ya ce mutu'a zina ne karara ba wani boyewa ya ce wala alamu ahadan ya amalu biha illa rajamtuhu ya ce wallahi duk wanda naga yayi mutu'a sai na jefe shi in ji waye abdullahi ibn zubair to wannan shine ilimi fa dan su waɗannan su ne suka karɓo daga gindin maganin ko ba haka bane kaji maganar su dan mas'udu kaji maganar aliyu kaji maganar su abdullahi dan umar kaji maganar su umar yace abdullahi bin zubair yace wallahi duk wanda ya mutu a zamani na sai na jefe shi alhassan al-basri yake cewa ma kanatil mutu'a illa thalathat ayyam ma kwana uku ne ma aka halarta mutuwar kwana uku ne tak gaba daya in ji wa in ji alhassan al-basri kwana uku ne rak aka halarta kuma daga baya Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a bisa harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ka yi wa ƙasa ƙasa cikin malaman da suka haramta auren mutuwa akwai Imam Malik Imam Darul Hijra a Malikiya auren mutuwa haramun ne haka Sufyan ibn Sa'id da Sauri haka Imam Shafi'i da Ishaq ibn Rahuya duk waɗannan malaman da wasu su suna da ra'ayin haramcin auren mutuwa waɗanda suke halattawa sai dai malamai 'yan shi'a ulama'ur rafida to ku ga za a bi ra'ayinsu ne a watsar da maganar sahabbai za a bi ra'ayinsu ne a watsar da maganar manzon Allah ai kaga ba zai taɓa yiwa ba to sai ibn manzir ya dawo kan maganar abdullahi dan abbas da ake cewa ya halatta auren mutuwa ya ce a yi auren mutuwa sai ke cewa kana bin abbas abdullahi dan abbas ya kasance yadda al'amarin yake hakikanin bayanin shi kansa halatta auren mutuwa din na abdullahi dan abbas bari ku ji yadda abin ya faru shi abdullahi dan abbas yana yin tawili ne dangane da halaccin auren mutuwa lil mutarri ilaiha bi tulil uzbati wa qillati yasari abdullahi dan abbas ya ce ai auren mutuwa ne ga wanda yake cikin tsananin bukatar mace da yake zaman gaurantaka da zai iya kai shi ga zina ya ce to tun da bai da halin aure ya iya yi mutu'a da kuma wanda bai da hali da iko ma gaba daya to ya mutu'a na iya dan kudin da yake da shi ya mutu'a shi a gurin dan abbas da ka je ka yi zina wanda ka yi mutu'a kun fahimci wannan ashe ba wai alal itlaq ya halatta auren mutu'a din ba ko da wani zai zo ratiyo maka magana abdullahi dan abbas ba ya halatta ne alal itlaq ba a'a lil mutarri ilal uzbati wanda yake yana cikin tsananin bukata na gauranci da rashin mace da kuma mai qillatul yasar wato karancin abin hannu ba shi da hali to shi ma wannan maganar haka din wannan fatawar din cewa wanda yake cikin tsananin bukata shine zai auren mutuwa shi ma wasu manyan sahabbai da tabi'ai sun same su masa magana suka ce to wannan magana taka mutane suna nan sun je sun rungume ta suna can suna ta yin mutu'a kuma ana nan ana ta hawa abun hawa ana ta tafiye tafiye dan a zo a ji labari gashi gashi abin da ka ce mutane ka saba wa kowa ka ba da fatawa sai Abdullahi dan Abbas ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi ma bi hadha aftaitu wala hadha aradtu ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير Abdullahi na Abbas ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una an ce masa mutane suna nan suna ta suna ta yi tunda sun ji an ce ka ce ai yayi istirja'i yace wallahi ni ba da wannan na ba da fatawa ba ni ba cewa ne kowa ya je mutuwa ba ka ji ba kai ka ji amfanin karatu ko yace kuma ni ba haka nake nufi ba yace ni na halatta auren mutu'a ne iya gwargwadon kamar yadda Allah ya halatta maka cin mushe mushe ina ce haramun ne kaga anan ashe auren mutu'an shi kansa a wajensa haramun ne sai dai in me larura yace sai dai kamar yadda Allah ya haramta maka ka ci mushe in larura ta kama za ka ci mushe kuma ya haramta maka jini ya haramta maka la- naman alade amma duk wannan idan larura ta zo kasan larura babu hukunci a kanta ko ba haka bane yace to ni a matsayin larura ne na bada fatawa yace wa ma tahillu illa lil mudarra mutu'a bata halatta ba sai ga wanda yake cikin tsananin bukata wa ma hiya illa kal maitati wad dami wa lahmil khanzir wannan magana din wanda yake so ya dada gamsuwa ya koma tafsirin ibnu jarir at-tabari tana nan a cikin tafsirin ibnu jarir at-tabari a koma karkashin tafsirin wannan ayar cikin tabari za a samu wannan bayani haka fatul bari shi ma ya kawo ma'alimus sunan na imamul khattabi shi ma ya kawo da talkhisul habir na alhafiz ibn hajar al-asqalani da sirrin sunayn al-awtar duk akwai malamai sun yi bayani akan wannan kenan yanzu anan mun fahimta shi kansa dan abbas auren mutuwar ba halatta bane a gurin shi ra'ayinsa ne yake ganin a iya yi kamar yadda a iya cin mushe ko kuma a iya cin naman alade ko kuma a iya ainihin wato shan jini ko na makamancin wannan mafi rinjayen malamai jumhurin malamai rinjayen sahabbai tabi'ai da malaman duniya gaba daya sun tafi akan haramcin auren mutu'a da haka auren mutu'a bai halatta ba kuma kun ji magana abdullahi dan abbas ko da watan wani zai zo ya malkayo maka ita ya ce maka gashi gashi gashi an fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan fa'atuhunna ujurahunna farida Allah ce wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'd farida babu laifi a gare ku dangane da abin da kuka yarjejeniya da shi da ku da matan bayan kun ba su hakkin su na farilla a nan gurin wanda ya dauki ayar tana magana ne akan mutu'a idan ka fassara ayar tana magana ne akan mutu'a kafin a soke ta misali to kenan ana nufin ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أنا لكم باب لي في أغريكو dangane da abin da kuka yarjejeniya tsakaninku da matan nan bayan kun ba su wannan rabo na kuɗi da za ku yi mutu'a da su to kwa iya yin yarjejeniya da su kamar misalin a ƙara ajalin ka yi yarjejeniya da ita za ku yi auren mutu'a na shekara ɗaya kuma ka riga ka biya ta kudin lokacin ya kusa karewa to sai ku zo ku dada wata sabuwar yarjejeniya ka ce da Allah a dan kara mun wata uku zan dan kara wani abu ka fahimta to shine ma'anar wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariḍa babu laifi a gare ku dangane da abin da kuka yarjejeniya da shi bayan kun ba su wato hakkinsu idan kuma muka ɗauka aya tana magana ne akan ma'aurata to kaga shi kenan a nan ana nufin cewa babu laifi a gare ku dangane da yarjejeniya da kuka yi kuka ba wa matanku na sadaki daga baya su ɗauki wani abu su baku ko su saryan muku da wani hakki wannan ba laifi ba ne ba ina fata ana fahimta yawon ba laifi ba ne don sun saryan muku da wani abu to shi kenan yanzu anan ya yi magana akan akan akan akan sadaki kenan aya tana nuna mana akwai sadaki inna allaha kana aliman hakima lalle Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima magana akan sadaki ya ku yan uwana na farko dai shi sadaki za mu dan taba shi kadan sai mu wuce mu shiga aya ta gaba shi sadaki bai da iyaka yawansa shari'a ba ta ce sadaki ga iya yawansa ba la hadda li aktsarihi in dai yawansa ne babu dan Allah ce wa atitum ihdahunna qintara ku ba wa ɗaya daga cikin su qintar ka san me qintar almalul kathir dukiya mai yawa dukiya mai yawa tana da adadi ba ta da adadi da haka sadaki duk abin da mutum ya bari iya yawa sunansa sadaki kuma za a karba to amma abin da aka so abinda sunna ta karantar shine kada a tsananta akan sadaki Abdullahi dan Umar a Umar ibn Khattab yake faɗa Allah masa rahama cewa ala la tughalu fi la tughalu sadaqatan nisa ku daina tsanantawa dangane da sadakin mata an zo za a aure yarka ka ce a bada dubu ɗari biyar nawa aka rage ya ce fa'innaha laukanat makramatan fi duniya wa taqwan inda Allah lakana aulakun biha nabiyyu Allah sallallahu alaihi wasallama da tsananta sadaki wani abu ne na matsayi da daraja a duniya to da sadakin matan annabi ya fi na kowa tsada ya ce wallahi ma ma alimtu rasulullah sallallahu alaihi wasallama nakaha shay'an min nisa'ihi wala ankaha shay'an min banatihi ala akthar min min isnatayya asharata uqiya ni man taba sanin annabi ya auri wata mace cikin matansa ko kuma ya aurar da wata cikin 'ya'yansa sama da uqiya goma sha biyu ba a wata riwayar aka ce sadakin da yawa cikin matan manzo Allah uqiya sha biyu ne da da da da wani abu wa nashan nashan din nan khamsa dirham ne ai dirhami biyar uqiya sha biyu da dirhami biyar yace to da tsananta sadaki da kuke daukan sa wani abun alfahari ko abun a zuwa gani inda wani abun kirki ne kayan arziki ne to wallahi da na manzon Allah ya fi da na ayan annabi a duniya akwai yadda take da tsada irin yar manzon Allah da aka ku tsananta sadaki shi yasa iyaye masu karamci idan an zo maganar sadaki ba sa yankewa shi aje a bada ba da abin da za ku iya bayarwa shikenan ai ba sayar da ita za a yi yarinya ko kuwa in sayar da ita ne za a iya sayan ta ba za ta sayu ba mutunci ne ake yi amma gaskiya akwai waɗanda ake tafka ciniki sosai wani cewa ya to kai da za a yi maganar salakin da kai ne ko ko za ka turo wani ceto alhaji in an gaza abin nan ceto ka turo wani a yi magana kaga duk gidan da ka ji an ce maka ka turo a yi maganar sadakin nan sai an turo an yi magana to gaskiya sai ka kimtsa gidan arziki cewa za a yi maganar sadaki ba shi a ku ba da abin da ya bayar ku ba da abin da ya sauka kawai ku ba da abin da Allah ya hore ko nawa ne ma a bayar ba wani matsala kuma wallahi uban kowai wayan ma kudin bai zai ba wallahi akwai uban da ganin kudin sadakin ma baya ana kawa sai ce a ba wa mata in tana bukata a ji a yi mata wani abu a ji a yi mata karban su ma bai zai ba shi yana ganin ma kaskanci ne karba sadakin amma wallahi wani ciniki aka yi da shi ni dinnan a gabana akwai mutumin da aka zo da ni muke maganar wani dan uwa zai a wannan kamar da wasa wallahi na dauka da wasa yake na ce to maganar a sadaki sai ce sadaki ce eh ni na dauka zai ce a ji a bada amma ta sara dan da harkar almajirai ne ya ce to ya ce to akar makallawa za ku bada dubu ɗari kuma ya turbu ne in gama ya ɓata rai ni na ɗauka wallahi da wasu yake na ɗan mai da barkwanci abin haka na ɗan mai da magana wasa wasa wasa na ga wannan sauransu na zan tafi dai sai ce to dubu ɗarin fa za ku kawo na ce a na ce a gaskiya dubu ɗari ya yi tsada na ce ai ko dubu hamsin ma ya yi tsada ai annabi ya ce kaza kaza ce kaga kai ce kaga ce kukan ba malaman gidan rediyo ba ne ce nan yake ce nan ina ganin ka a talabishin a nan na ganka a talabishin kuna abin ko ai malaman gwamnati ne ai ya ce haka za ku biya irin mutanen nan ne wato waɗanda suke gasu-gasu nan haka tunda kana wa'azi kai wa'azi a gidan rediyo shikenan ya dauka duk wanda ya je wa'azi a gidan rediyo an ba shi kuɗi ne ko wanda ya je a gidan talabishin an ba shi kuɗi ne ko na makamancin wannan wallahi malam nayi ta kokarin wa'azi na mutumin nan da gaskiya ya fi karfi na eh za ka yi wa'azi ka yi bayani ka ce annabi ya ce kaza kaza kaza in wanda yake ganin kimar annabin ne ko kuma yake ganin kimar sunna din ne kafewa ya kaf daga ƙarshe dai ce akan naira dubu hamsin nan ka san Allah ne yake na ce na sani ce wallahi ko naira ɗaya ba za rage ba in kun shirya bismillah in ba ku shirya ba ka gaya mai ya haƙura in ya tara dubu hamsin ya kawo na ce to ni ɗan saƙo ne zan je in karanta masa ko wallahi hakan aka yi aka zo za a ɗaura auren wani cikin cikin 'yan bid'a waɗanda sun nuna akan bid'a irin 'yan gargajiyan nan wai shi shine waliyin kuma yarinyar bayan an gama wannan kuma an zo a daura aure ce ba za a daura aure ba sai an biya wali kuma sai an biya kuɗin wali ce me kuɗin wali kuma ce a ku ba a yi a wajen ku ne ce a ba a yi kuɗin wali kudin alwali kai yawa bi hadha lafz kudin alwali kamar ya kudin alwali shi ai ai haka ake sai an bayar kamar ya sai an bayar bayan na sadakin to a zara mana cikin sadakin a bashi suka ce a shikenan dai wani dai ya ce to kawai dai dan kar a bata lokaci nawa ne wallahi alwalan nan malam kudu sai rufe ido sai ce in an ba da dubu goma daura auren an ba ban dubu goma ba zan daura ba kaga kaga wannan alwalin yana shan mai da yawa kenan dubu goma dubu goma malam kudin buhun shinkafa fa da rabi kenan kuma ka san illar malam idan ka ɗauki dubu goma ka bayar baka da lada sai zunubi ma i a to an ce ka bayar ai za ka samu lada ne an ce ka bayar yanzu sadaka an ce ka bayar za ka samu lada zakka an ce ka bayar za ka samu lada kudin alwali shi kuma ina aka faɗa kaga ka taimaka bidiya kuma da yake dan taurin kai ne alwali ne ya ce to ba sai a daura auren mu gani ba ba ni ne mai bayarwa ba to wani yana nan a gefe ni a burge ni da cijo ne dan zafi ya ce to billahi la azim la ilaha illa huwa na maka ya haka na maka rantsuwa ta mahaukaci haka haka haka yace na rantsi da Allah ba za ko naira goma ba za a baka ba kuma wallahi sai an daura auren nan ne ka mai ka da ma kayan mutunci ne ma ka dan samu wani abu naira goma ba dubu goma ba naira goma ba za a bayar ba malam sai rikici ya tashi to kada a bayar din eh wallahi ba za a yi wallahi kada a dauki wallahi sai aka dauki jama'a me yake faruwa ne kaza kaza dama wani basaraki ya zo aka ce to yalla ban ya zo yana jira a zo a daura auren nan dan Allah kaza kaza kaza wai kudin alwali ne wai ba zai bayar ba kaza ka kai da Allah ku bari a zo a daura mana auren nan kaza kaza aka zo aka daura aure alwali dai ya rasa inda zai saka haka aka yi aka tashi naira ɗaya ba ba shi to nan gurin kun ga na faɗi wannan magana ne saboda wallahi kuna ganin mutanen ko da ahalus sunnan da yan gargajiyan da yan ba ruwa na da jemagun in dai an zo harkar aure fa yawanci mutane manta suke da sunnan nan ni da kaina kwanakin nan mun je wani ɗaurin aure wani wuri da muka zauna muka dan shiga ciki haka dai aka ce a dan shi shigo a shigo aka shigo shi wani malami ne babban malami ne a unguwar an ce ya daɗe yana yin karatun tafsiri ma unguwar yana tsofaffin malaman tafsiri ne yana zuwa saboda takawa ma da tsoron Allah shi ya lullube ma kansa haka yake baya ba a in wallahi ya daga ido yana magana idan sa rufe ne ba zai ma kalle ka ba ga sharbi a hannunsa ana ana zaune ana zikiri subhanallah subhan subhan wallahi malam kai ka ce wani abin kirki na takawa za a yi ni fa wannan malam a gabana aka yi sai ce ina alwalin mijin su ce aka rama kallawo gashi nan to ina alwalin yarinya shi aka rama kallawo gashi nan ce ta sai ku motsi ko sai wani ce sai wani ce akan kallahu kamar ya ga sun halatto sai ya shiru ya shiru sai ce to to shi to wannan malinta da kuke gani kwangila ce wannan malinta kwangila ce kuma addu'a ce za mu yi a ɗaurin auren nan da haka gaskiya sai an biya ku ba da abin da za ku bari yanzu yanzu mu yi mu yi a sallama mutane ku bari yanzu yanzu ku bari wallah kurum ya ɓata rai ya yi shiru sai aka fara to to wa zai bayar ne sai aka fara to ina alwalin mijin ne shi alwalin mijin sai ce a wallahi ni ma ungon nan bai bani ko kobo ba ce to ai matsawa za ka kaɗan samu ce wallahi ni haka na fito ma ina gaggawa na makara wallahi ban zo da ko kobo to daman na je da yar babbar riga haka gurin sai wani ya dan nuno ne yake da to akar mu kallahu ai sai abin nan ce a a na ce a ce a ni ni a aqida ta a fahimta ta auren nan annabi ya karantar da shi ga yadda za a yi sunna ce ta manzon Allah kuma bai ce a ba da wani abu ba to yanzu dai ya za a yi kenan sai da wani fayin shahada ya zaro yan dubu biyu ya dauka ba malamin nan ya daura auren nan to irin waɗannan malaman su ne ake cewa malaman gargajiya ake cewa malaman bid'a malaman gargajiya in an faɗi irin wannan maganganu sai su ce wai an raina su tambayar da muke yi a nan karatu karatu don girman Allah a ina aka ce ba za a ɗaura auren mutum ba sai ya ba da kuɗi kudin alwali kudin limami kudin kaza shi sa idan an zo ɗaura aure sai ka ga limamai mai unguwa wallahi wani gurin har kudin mai unguwa ake barwa sai su zo su haɗu su kewaye gurin kuma idan an zo addu'ar kai babban liman kai wanda za ka ɗaura auren idan ka zo ka ɗaura an an zo addu'a ya ce a karama kallawa ki kama na da addu'a sai shi ma ya kama kuma kowa sai ya kirkiro abin da zai kirkiro shi wannan an ce cika da addu'a sai ce ba zai yi addu'a irin wacce wancan yayi ba dan kada ce ya kwafa sai ce jama'a a karanta alamtara kaifa fa'ala rabbuka da ilafi Allah wani Allah wani to akwai wani malami yana kusa sai ce a karmakallahu dan cika mana da addu'a ce jama'a a karanta fatiha iya tahiya iya salihina tahiya bakin salihina kaji ko yawwa am tahiya bakin salihina attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi a kaza kaza ana zuwa salihina nan shikenan anan kuma za a tsaya to kasan ita bid'a daman ba ta da malami duk inda kaga dama ka harba ta harbuwa za ta yi kamar bol ne a filin bol dirka ta kurin za ka yi ka dake ta kurin wani ya tsare ta shi ma in ya gama a karamaka Allah a tan cika mana da addu'a Allah wallahi malam idan akwai malami goma a gurin sai an zagaye shi yasa kake ganin ɗaurin auren bid'a yana ana dadewa ba a gama ba jama'a a karanta ya laɗifu kafa sha uku kai ma cika wani addu'a jama'a ya kafi ya shafi waya biyar biyar a karanta kallon cika mana da addu'a wani ya ce a karanta lam yalid wa lam yulad waya ashirin da biyar Allah ya farfi to haka za a ya gama to ka san hikimar haka din duk wanda aka ce cika da addu'a fa idan an gama kaji ko da da dan akwai akwai returns akwai returns wannan ni ina gaya muku kar ku dauka labari aka bani an yi daurin auren ni a gaba na kuma ku yi hakuri astaghfirullah ni ma an ce aka ran kalla cika da addu'a ni ma na dan cika amma na cika ku dakata na cika ba wai na cika an dan bani returns din ba to ni na zo ina layi kaji ko ina layi kuma an zo ana addu'a ni kam da lokacin ma da aka zama shi babban limamin da yake daura auren ma shi da yake bai ma sanni ba haka to wani ne a cikin malaman to ya sani sai za a wuce ni ne fa tsallake ni za a yi sai wani ce a karin kwallo cika da addu'a cika da addu'a eh shi kenan aka dan taimaka min ni ma na dan cika da addu'a to yanda abin yake shine bayan bayan bayan an gama daurin aure shi kenan assalamu alaikum assalamu Allah sa albarka Allah sa albarka na yunkura haka zan tashi sai wani ce a dan jira mu dan jira to shi wanda za a daura ma auren dan uwa ne ta bangaren mu ya taho to kuma daman tun a mota muna ta tattaunawa da wakilin nasu yana cewa malam yau kam za mu ga abin da za mu gani dan gaskiya mutanen nan sai sun mana abar koyaya ya ce amma bari zan yi maganin su ka san me yayi wallahi ɗari biyar ce yake da ita sai ya tsaya a kanti sai ya canja aka canja masa yar hamsin hamsin kaji ko hamsin hamsin haka da ashirin ashirin haka sai waro ɗari biyu hamsin naira hamsin hamsin fa sai waro ɗari biyu haka da yan ashirin ashirin da yan abin nan suka ɗan yi tudu ya ce bari malam da sun nemi kuɗin malamai to zan ɗan ja in na ja in suka ce sai an bayar to zan ɗan zaro in bayar tunda da ɗan tudu tudu ina bayarwa a karan kallon mu tashi mu tafi kawai wallahi haka yi tunda daman kayan banza ne ba kayan Allah ba ne kayan ba a ci a bayar ba ya dan zaro 200 din nan haka dan tudu sai to da mun ba a bayyana sai a dunkule sai dan agar galla agar galla liman kenan sai sai wannan shi kuma yana karba miskini ba Allah bai duba ba yana karba sai ya soke a babbar riga sai ya dan zuba su haka to Allah ya albarka Allah ya saka alaba da zaman lafiya haka muka tashi muka tafi sai mun tashi mun tafi za su ga 2020 ne to wai yanzu dan Allah ya zamu mu gyara wannan abu to shi yasa mu a wuraren daurin auren mu na ahlus sunna idan za a yi daurin aure na farko dai ku malamai da za ku daura aure na ahlus sunna ku koya mutane in wani ya dauki kudin ya bayar ku ce na me a ai kazan ce ce ai ba a karban kudi ku koya musu a haka wannan ba sau ɗaya ba sau biyu ba an yi ko anan usman bin affan ana zuwa a kawo ɗaurin aure yan uwayanci suka ɗaurin aure to yan uwansu ba sani ba ko su ba sani ba an zo an gama sai a ɗan dunkulo a ɗan goma ce a ba a karba wata rana an yi wani ɗaurin aure babba anan muka gama sai wani ya ɗauko kuɗi sai ya bayar sai na ce na me haka sai yan uwa ɗalibai suka ce a ba a karba anan ba a karba sai wani a kusa da shi datti ne ke cewa ya ce alhaji ai waɗannan 'yan izala ne ya ce waɗannan izala ne ba sa karɓa duk waɗannan 'yan kudaden ba sa karɓa su komi na su fi sabilillahi suke yi yanzu kaga wannan ai kaga yabo ne ko ba ka bane to ana yin haka ana ragewa ana ragewa shikenan ana yin wannan ana ragewa ana ragewa shikenan tsakani da Allah al'ada ta yi yawa a cikin irin waɗannan abubuwa da haka mu yi ƙoƙari mu gyara Allah kuma ya gyara mana to wannan kenan da haka sadaki ba shi da iyaka malamai dai sun yi saɓani dangane da dangane da iya wato ƙarancinsa aƙallus sadaki kenan aƙallus sadak wasu malamai suka ce shi ma ɗin ƙarancinsa ma ba da iyaka ko me kaga la hadda li aksarihi daya wala hadda li aqallihi har kuma kadan din sama ba ba shi da ba shi da iyaka wannan ra'ayi ne na wasu daga cikin da wasu daga cikin malamai suka ce duk abin da za a iya sayar da shi ko me inda za a iya sayar da shi to a iya yin sadaki da shi wannan shine ra'ayin Sufyan ibn Sa'id Sauri da su Imam Shafi da Ahmad da Ishaq ibn Rahuya Allah musu rahama umar cewa ya yi zabibi da za ka samu zabibi kai dunkule uku ka bayar a matsayin sadaki ya yi zabibi bushashen inabi ka kamfata ka bayar ka kamfata ka bayar ya yi a matsayin sadaki sauki sai kai auri matarka shi kan sayi ibn al-musayyib ce ko tsumagiya bulala ka dauka ka bayar da sunan sadaki ya yi kaga wannan Allah ya ce muke sun sauƙaƙa abubuwa da yanzu za Allah ya sa za a saki wannan fatawa ta rinka yawo kaga samari da kun dace to amma wallahi wannan karatun sai dai a ji shi kurum ba za su yadda ba a ba za su yadda ba sam sam sam ba za su yadda ba imam malik a masabin sa nisabin sata abinda ake yanke hannun mutum in yayi sata shine akalla sadak rubu dinar kenan wanda shine ake yanke hannun mutum da shi nawa ne rubu dinar yanzu ina jin zai kai kusan dadi dubu hudu da wani abu ne zai kai kusan dubu biyar ina jin a wannan shekarar to daga wannan ne iya karancinsa daga dubu biyar isama a masaban imam malik to amma dai zance mafi inganci ba yi da iyaka karancin sadaki bai da iyaka saboda wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ya rasulullah inni wahabtu laka nafsi na baka kai kaina da kaina sallallahu alaihi wasallam ta dade a tsaye ta tsaya cat ta miƙe ta gaya manzo Allah cewa na baka kaina da kaina ya manzo Allah a wata riwaya aka ce fasawwaba nazar ilaiha wa sa'adahu annabi ya kalle ta sama da ƙasa sai ya shiru bai ce komai ba hikima irin ta annabi saboda a lokacin idan ya ce baya son ta to gaskiya da wahala ta sami aurenta eh za a yi ta fassara tab matar da ta ji annabi ya ce baya so wa zai aura wani cewa ma zai tan wani yar wuta ne ina jin tun da ka ji manzo Allah ya ce ba su to yar wuta ce to shine hikimar da sa annabi ya ce ya shiru bai ce komai ba to akwai wani bawan Allah mabukaci samarin sahabbai malam mabukata iyaka yan kawo ga kenan ya ce ya rasulullah in lam yakun laka biha haja fa zawwijniha ya manzon Allah in baka da bukata ba ni ita aura mun ita mu mabukata ne shi in kai baka da bukata ba ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna cewa eh lalle bai da bukatar din sai yake ce da shi hal indaka min shay'in tusdiquha kana da min shay'in ku kula da wannan lafazin kana da wani abu yanzu wannan wani abun annabi ya iyakance yawansa ko karancinsa kenan kaga ashe sadaki bai da karanci ko me ma an ka bayar kana da wani abu da za ka bata matsayin sadaki ba Allah ce ma indi illa izari haza a duk duniya ban da komai ban da wannan zanin da yake daure a kugona ban da komai wannan su ne an gan su an yi an zo kansu magana talauci sai ya fati a shafa kawai a tashi iyaka su da rasin muntaha a wajen talauci kenan a duniya ya ce ba abin da na mallaka sai wannan rigar sai wannan kwarjalli sai ce sai dai zan iya ɗauka bata sai annabi ce to in a atsaita ha izaraka jalasta la izara laka to in ka bata wannan kai kuma me zaka daura ka duba saboda tsabar san auren ya yadda ya cire wannan din farjallan ibata a matsayin sadaki shi kuma ya san ya zai ko ganye ya daura shine sai annabi ya ce da shi faltamis shay'an je ka ka nemo wani abu annabi cewa a wata riwaya je ka nemo ko da karfe ne zobe na karfe ya je ya nemo ya nemo ya nemo wallahi bai samu ba wala zobe fa kasar rodi rodi a buge shi makira su buge shi a yi zobe da shi normal kawai karfe a matsayin zobe ka je ka kawo ya je fafato a duniyan nan bai samu ba ya manzan Allah ban samu ba shine manzan Allah ya ce to kuma yana nan fa yana tsaye shi yana da bukata ba kuɗi kuma ana son aure kai amma da an samu gata in zamanin annabi ne sai kai shagwabarka amma yanzu ba ka da kuɗi wallahi sai dai kai fakin a kududdufi ka je can ka karata wa zai dauki yarsa ya baka ba za su baka ba annabi shi hal ma aka min alqur'ani shay'an shay'un kana da wani abu a cikin na alqur'ani ko me ma shay'un din nan wannan na kira ne ko me karanci ko mulhuwa kawai ko ina da naka kawai kana da wani abu da ka kiyaye na qur'ani yace a kwarai kuwa yace na na rike sura kaza da kaza qur'anin ma bai hadice duka ba ya ambaci surorin sai manzo Allah ce zawwashukaha bima ma'aka min alquran na baka ita na baka ita na aura maka ita a wata riwayar an kahtukaha a wata riwayar mallaktukaha na mallaka maka ita na baka ita saboda abin da ke tattare da kai na alqur'ani hadisin imam bukhari da imam malik a cikin muwatta har ma da muslim ya ruwaito shi kaga a nan gurin ashe a iya ba da sadaki da ƙura'ani haka ne? a iya ba da sadaki da ƙura'ani to ai sadakin da ya zama ƙura'ani ma ai ba ya zama babba ai akwai abin da ya fi ƙura'ani? da haka in kaga kana neman aure ba ka da shi ka je ka daidaita da mai gidanta yarinyar ka ce alhaji sadakin nan fa zan kawo ƙura'ani izu sittin ai mun afuwa da Allah Allah ku ka ji me zai ce ko ba gaba ne kaga dattawan nan najin suna da aya wai wai cewa yake wai hususiya ne ko kun yadda hususiya ne ba wata hususiya a jiki an gane imamu shafi'i wannan shine ra'ayinsa ya ce a yi aure da ƙur'ani idan miji bai da kuɗin sadaki kurin inda ya sai da ya yi karatun ƙur'ani ya kwashe ta kurin ya je ta mata tilawa haka shafi'i ya faɗa kuma wallah muna tare da shi anan ƙwarai kuwa muna tare da shi to muna tare shi Allah sa mu cika da imani kada Allah ya jarrabe mu wani wani yazo ya ce a garin makallawa to yar ka dai insha Allah Qur'ani za mu bayar a jarraba imanin ka a gani kwarai kuwa amma yayi ni kaina na Usman bin Affan na taba daura auren wani dan uwa wallahi ya burge mu sosai wallahi mun zo an zo za a daura aure an gama komai an yi bayani na ce ina sadaki sai na ga dattijo ya zaro wani zungurorin Qur'ani babba irin katon nan mai abin nan a cikin leda abin nan sai ya miƙo ni na ɗauka ko wata atamfa ne ko wani abin nan aka buɗe malam sai ga ƙur'ani ya zuci yaya aka yi ce wannan shine sadakin uban yarinya yana nan ce gashi shine sadaki wakilin ta waliyi yana nan alwali ya karɓa ai samari suka yi takabbara an gaya maka takabbara wato sun ji abin da suke so to nan dai shi kadai dai muka taba daura abu muna nan muna jira mu ga wani kuma nan gaba Allah ya bayyana wani kun fahimci wannan da kyau ko wasu malamai suka ce bai halatta ba a yi da qur'ani suka ce babu maganar sadaki da qur'ani ba za a yi ba kuɗi za a bayar me yasa suka ce wannan wani abu ne da ya faru a zamanin annabi kuma wancan bai da shi ne ya duba suka ce ai annabi ma cewa yi je i nemo kuɗi je i nemo kuɗi ya je ya nemo din kuma bai samu ba dan bai samu bane annabi ya masa haka yanzu kowa ba da kuɗi wasu kuma suka ce kai shi fa sadaki din nan fa ba ma sai kuɗi ba ko in kaga dama yaro yana neman yarka ka je ka ce mai da Allah ga ga wani itace na nan trip guda tifa ta ta ta zube mun shi kaje ka faskare mun shi in ka gama faskaren sa shine sadaki Allah kuwa ko ka ce yi mana kaje ka aikace shi shine sadaki ko ka ce ko ka ce da shi ina da ina da wata gona ta ina da wata gona ta akura tana nan kilomita kaza ka je maza kusan yadda za ka yi ka nome min ita bana ka gyara amfaninta ka kawo min gida shine sadakin yata ya halatta ko ka ce da Allah na da wani fili na ka je ka gina min gida shine sadaki du ya halatta ina fata ana fahimta sun kafa hujja da waccan kisa ta wancan wasu sun ce annabi shu'aibu ne da 'ya'yansa wasu kuma sun ce wani mutum salihi ne da Allah ke cewa inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta asharan fa min indika wa ma uridu an ashqa alayk yace yace yace zan baka yata ki ga annabi Musa da sharadin zaka mun aikin kwadago shekara takwas sadakin yata za ka yi ta mun aiki kwadago aikin wahala shekara takwas sai ma ya ce da shi in ma ka cika shekara goma ma ba laifi ba ne ba ina tumamta ashiran amin inda in da ma za ka cika ta ya zama goma daɗin lissafi wani da gare ka wawo da ana shuka alaik ya ce gaskiya ba tsananta ma zan yi ba takwas zai a yi amma inda za a cika goman ba laifi sace jidini insha Allah min salihin za ka sami cikin salihai in Allah ya so yadda to aka aka je ta musu aiki annabi Musa alayhi salatu wasalam wasu kuma sun ce shar'u man qablana ne shar'u man qablana laysa shar'an lana idza jaa fi shar'ina ma yukhalifuhu to amma wasu din sun halatta wannan ina fata ana fahimta to wannan kenan um a nan gurin abin da ya dame ni shine a zance mafi inganci sadaki bai da iyaka yawan shi kuma bai da iyaka karancinsa amma khairul umuri awsatuha annabi ya kudaitare ce auren da yafi albarka shine wanda aka karanta sadaki wanda ba a yawaita ba to haram ma sai hakuri yau ma anan za mu dakata abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah mana afuwa da rangwame subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah a gurguje wannan ba Allah yake cewa da Allah mutum zai iya sallar nafila da fatiha kawai banda sura eh ya halatta ba sallar nafila ba har farilla ma hadisi ya inganta cewa za a iya yi kamar yadda ya zo cikin sifar talatin nabi mal albani ya yi bayani akan haka ya zo cikin bulugul maram ko farilla ma an ga dama za ka iya fatiha zalla gaba daya yawwa ya ce kuma dan Allah yana da yarinya mara lafiya a yanzu haka tana kwanci a gadon asibiti a taimaka masa da addu'a Allah ya ubangiji ya mata arzikin lafiya ya warkar da ita dukan mu gaba Allah ya ba mu lafiya kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji muke roƙo ya musu afuwa ya yi musu ya musu rangwame kuma Allah ya azurta mu da aikata mai kyau wannan ba ke cewa da Allah malam aimin bayani wai cewa wai kanwar kishiyar mahaifiyarsa ce take son sa da aure shin akwai aure tsakanin su ko babu barin tambaye ku in kun gane karatun da muka yi kanwar kishiyar mahaifiyarsa akwai a abin da ake nufi ya halatta ya aure ta ko bane aure ta me in ya halatta wani me haramci shi yasa ya isa an situ ya isa an situ irin waɗan saboda irin waɗannan wato matsalolin don mu samu hutu a kansu shi sa duk bayanan nan da muka yi duk mun lissafo matan nan daidai gwargwado wanda kwakwalwarmu za ta iya tunowa da kuma wanda muka iya karantawa na ce a samu samari 'yan boko a cikin ku samu kasar ɗin sai jardinsa su bi shi a hankali su rubuce su da hausa wance wance kaza wance wance kaza waɗanda suka haramta hanyar shayarwa wanda suka haramta ta hanyar dangantaka wanda suka haramta ta hanyar sarakuta to to alhamdulillah ga wani bawan Allah nan ya dan kokarta ya rubuta su amma ba a buga ba to sai a buga su a gani ni ma sai a kawo mun duba sai ne gyare gyare sai mai tsari zai taimaka kwarai da gaske mutum ɗaya ne yayi yanzu a cikin masallacin nan kai ma kai ina yake za a bauki kai zaka taimaka ka buga to shi kuma wannan gashi ya bada taimako zai buga Allah ya saka da alkhairi to sai waye kuma babu to wani dan Allah ya dada neman kasar din wani sati a dada samun karin a samu kamar mutum uku dan saboda kwakwalwar wani zai gano wani abu wani bai gano ba in muka duba sai mu hada sai mu gyara sai mu fudda shi in mun yaka zai taimaka muku kwarai da gaske kun fahimci wannan yawwa kawai wannan wannan karatun da muka yi ne za mu ta maimaita kaji wannan shi ma malam mutumin da ya auri mace kuma ya sake ta kaji ya auri mace ya sake ta kuma ta auri wani malam to ɗansa zai iya auren 'yarta ba ni tambayar ba ni wacce tambayar ina take ka wata nan duk ba abin da ba mu yi bayani ba a ce kuma ba ku ka'idoji ya aure mace ya sake ta ina zuwa ku ji wani abu ya aure mace ya sake ta to sannan sai wani ya aure ta wa ya aure ta wani daban to waye dan shi wannan mutumin ko yawwa to ita wannan matar da ba uwarsa bace ai ko ko ba ka bane to dan shi wannan mutumin sai je yake neman wannan yar ko amma yar ta waye ne a ta wancan ce to bari daɗa matso da ku wanda za ku iya haskowa idan mutum ya zo da agola ya zo da agola gidan shi a ya auro wata mace ta zo da agola shi ɗin ya auri ya auri uwar shin ɗansa zai iya auren wannan agolar to a saurara an situ insha Allah duka za mu bada ya isa ya isa an situ za mu bada ansa duka insha Allah a kansu amma dai tsakani da Allah kamar ni dai ba mun adalci ba an daɗe mai da mu baya don dole sai mu sake sabon bayani kuma a yi ta yi ana ta maimaitawa ga sunan takardun a hannuna yanzu ba mu da lokaci yau wannan ya ce a dan fadakar da su akan falalar hidima ga masallaci kamar shara da naɗe taburmai da sauransu wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma kun sani cewa annabi ya yi alkawarin gidan aljanna ga wata mace saboda kun share masallaci take da tsaftace shi da haka wanda Allah ya masa arziki yana iya share masallaci ko naɗe taburmai ko gyarawa to gaskiya wannan albishirinsa kuma aiki ne mai albarka sosai kwarai da gaske kuma yana da kyau a yi ina jin wannan ko ba a ja aya ba a ja hadisi ba ma za ka iya yi babu wata matsala a kai da Allah malam idan mutum ya yi sallah a bayan limamin da yake cewa a yi addu'a a kawo kaza fatiya da kaza kulwallahu kafa kaza kuma ya kara da salatul fati to irin wannan kai din za ka yi addu'ar ne ko ku shiru za ka yi ina ruwanka da shi kai zaman ka a masallacin ka ci gaba da naka zikirin da annabi ya ce ka yi in kaga kuma bid'ar za ta shafe ka kurin yana yana yi ka tashi yana farawa ka tashi kama ya makabarta ne ana gama binne mamaci daman da an fara tura kasan nan an binne kawai juya ka kalli alƙibla ka yi masa addu'a mamacin kai kai kadai ana gama wani ya ce ya ladifu kafa kaza kurin ka nade ka kai gaba ka rabu da su kana tashi za ce ga mutane can ga su can haka za ce to amma ka raya sunna dan bid'a ne yin haka din kun fahimci wannan yawwa kuma idan an zo wajen yin ta'aziyya ma ana irin wannan addu'o'in na bid'a yaya za ka yi sai kai shiru ko kuma ka ce to Allah ji kan mamacin Allah ya masa afuwa Allah ya fi masa Allah sa aljanna ce mako masa gub sai ka tashi ka tafi shikenan kun fahimci wannan to wannan su ne iya abin da za mu iya amsawa saboda ƙurewar lokaci sauran sai wani sati wani bawan Allah ya buko yana buƙatar addu'a shi kuma wannan takarda ce yan kasuwa ne na kantin kwari suka ce wai wasu ne suke kokarin su tashe su daga gurin da suke cin abinci sun kai wasu wajen mutum 300 to suna bukatar da Allah ce maka musu da addu'a akan wurin cin abincin nan nasu kada a tashe su to ala ayi hal addu'a yana da kyau za a yi muku addu'a Allah ya taimake ku Allah ya karfafa ku kuma Allah ya ba ku hanyar da za ku ci abinci amma ku bi doka ku bi doka ku yi kokari ku bi doka in dai wurin da kuka ce za ku zauna din in doka ta yadda da shi a zauna a gurin to yana da kyau ku ci gaba da zama in kuma doka ba ta yadda da shi ba za a samu cinkoso da gobara da samar da yan sane da barayi to bai kamata ku yi wannan din ba ku yi kokari ku nemi wani wurin da zai iya taimaka muku muna muku addu'a ubangiji Allah ya ba ku dacewa kuma Allah ya ba ku hanyar da za ku ci abinci duka mu gaba ɗaya Allah ba mu hanyar za mu ci abinci kuma Allah ya mana afuwa da dacewa wannan form din da muka yi alkawari za a yi lancin ɗinsa a gabatar da shi last week gashi nan hukumar masallaci ta bugo shi gashi nan na ma'aikata masu sana'a da haka idan an idar da sallah za ku iya zuwa waɗanda suke da sana'a din za su karɓa a nan gaban masallaci gurin malam muhammad da yan kwamitin masallaci sai ka karba sai kuma dan allah idan an karba a ciko shi a dawo mana da shi muna da manufa akan yin wannan fam din muna da manufa kada mutum ya karba ya je ya ajiye mana bai dawo da shi ba kuma da allah ku yi kokari duk wanda za ku bashi ku saka nan ba kar ku bashi wani random haka eh yanzu ka zare in ka ba wannan number one ka ba wannan number two za gane number one ya dawo da shi number two bai dawo da shi ba ai ai ai number sa serially eh ladan ko mai gadi to shikenan kowane lokaci aka zo nan masallacin za a bar wa mai gadi sannan yanzu dinnan kuma da dumi-duminta ana idan da sallah a gaban masallaci za a samu kafinta ne mai walda ne dan acaba ne direba ne likita ne lakcara ne malamin firamare ne wane ne ne mai fenti ne mai electrician ne mai wankin takalmi ne in dai sana'a ce sana'a ce noma kake yi faskare kake yi tonar rijiya kake yashi masayi kake dan kasuwa ne mai kantin kwari ne mai bata ne mai wane ne in dai sana'a ce kai mana statin sana'a da kake yi ina fatan kana fahimta ku saka za mu neme ku ne in bukatar mu neme ku ta tashi ina fata ana fahimta sannan za mu rarraba za mu yi mitin mu ware shugabannin yan shushaina shugabannin yan yan electrician plumbers wannan engineers waye waye da sauransu ta yadda in aikin addinin Allah ya tashi a gaba ɗaya garin nan na ahlus sunna gina masallaci ne makaranta ne kurin za mu buga muku waya ko mu buga shugaban ku waya a kawo mana ma'aikata ahlus sunna da suka shafi gyaran wuta muna buƙatar masu saka kafet ahlus sunna muna buƙatar kafintoci ahlus sunna ku zo ku yi aiki a masallaci ko a biya ku kuɗi ko kuma ku yi rangwame duka yanda kuka ga dama muna fatan yan uwa za su ba da haɗin kai ga dai fam ɗin nan yana nan kuma za a yi ta bayar da shi har zuwa lokacin da za mu fara kira wato daban-daban daban za mu rinka kira wani lokaci insha Allah tabaraka wa ta'ala amma na gaya muku ka san bahaushe yana da al'ada duk abin da aka bashi a banza ba zai dauke shi haka a banza zai dauke shi kaga wannan daga ganin kalar da yake jiki ka san an kashe kuɗi a jiki da haka naira ɗari za a bayar a karba su ma masallacin sa je su ji da wahalar buga takardan da kuma hidindimu da kuma abin nan kuma na faɗa duk wanda muka bashi a fayil zai dawo da shi duk wanda muka bashi a fayil fayil din kuma ka saka hotonka a gaban fayil din sannan ka saka hoto a nan hoto biyu kenan insha Allah shine abin da za a yi malam Ahmad na'am oh to na manta sai irin wannan waya zaka buga min kafin zo karatu ka tunatar da ni lokaci yayi abinda muka yi na daidai Allah shi ba mu